أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام alaikum wa rahmatullah wa barakatu. cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala yau muna ranar litinin 21 ga watan rajab shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga 16 ga watan maris shekara ta 2020 a cikin wannan masallaci mai albarka masjidu al'ansar isakot da magara wannan ita ce jilsanmu ko zamanmu na goma sha hudu a cikin wannan littafin mai tarin albarka nuniyatul qahtani a satin da ya wuce mun tsaya a baiti na 124 yau cikin ikon Allah da yarda shi za mu tashi a baiti na 125 ya ƙulu alƙahtani rahimahullah kabbir hudita alal jana'izi arba'an wasa allaha bil afwi wal gufurani inna as-salata alal jana'izi indana فرج الكفاية لا على الأعيان إن الأهلة للأنام مواقف وبها يقوم حساب كل زمان لا تفطرن ولا تتف ولا تصم حتى يرى شخص الحلال من الورى اثنان متثبتان على الذي يرعانه كران في نقليه ماسكتان لا تقصدن ليوم شك عامدا فتسومه وتقول من رمضان لا تعتقد دين الروافد إنهم أهل المهال وحزبة الشيطان جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان إن الروافد شر من و... إن الروافد شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني مدهوا النبي وحونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وصبوا صحبه جزلان عند الله منتقضان نعم يقول القحطاني رحمه الله تعالى كبر هديت على الجنائز أربعة كبر هديت على الجنائز أربعة وسأل لها بالعفو والغفران وسأل لها بالعفو والغفران إن الصلاة على الجنائز عندنا إن الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان فرض الكفاية لا على الأعيان إن الأهلة للأنام مواقت إن الأهلة للأنام مواقت وبها يقوم حساب كل زمان وبها يقوم حساب كل زمان لا تفترن ولا تصم حتى يرى لا تؤثرن ولا تصم حتى يرى شخص الحلال من الورى اثنان شخص الهلال من الورى اثنان متثبتان على الذي يرآنه متثبتان على الذي يرياني حران في نقليهما سكتان قرآن في نقليهما سقران لا تقصدن ليوم شك عامدا لا تغسلن اليوم شك عامدا فتصومه وتقول من رمضان فتصومه وتقول من رمضان لا تعتقد دين الروافد إنهم لا تعتقد دين الروافد انهم أهل المهال وحزبة الشيطان اهل المحال وحزبة الشيطان جعلوا الشهور على قياس حسابهم جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران ولربما كرنا لنا شهران ولربما نقص الذي هو عندهم ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان ولكن وعوف صاحب النقصان إن الروافد شر من وطئ الحصى إن الروابد شر مروة الهصى من كل إنس ناطق أو جاني من كل إنس ناطق أرجاني مدعوا النبي وحولوا أصحابه وله النبي وحول وأصحابه ورموهم بالظلم والعدوان ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وصبوا صحبه عفوا قرابته وشرب شعبه جزلان عند الله منتقدان يزنان عند الله منتقدان بارك الله فيكم وزادكم من فضله وتوفيقه malam yake cewa rahimahullahu ta'ala a baiti na 125 kabbir hudi ta'ala li janaizi arba'an wasa'an laha bil afwi wal ghufrani bayan malam ya yi da zance akan fiqhu ya yi da zance a sama arkanul islam yanzu malam hallo ya komo yana zance akan sallar jana'iza sallar gawa yaya ake yin sallar gawa sai malam ya ce kabbir hudita kai kabbara guda hudu akan jana'iza Allah ya shirye ka wasa Allah habil afu wal gufurani ka neman ma wannan gawar ya fiya kuma hallo da gafara nan malam ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallar gawa ana yin kabbara guda hudu kabbara guda hudu kabbara ta farko ana karanta suratul fatiha ana karanta suratul fatiha kuma hallo in ka yi da suratul fatiha liman bai sake wata kabbara ba yana da kyau ka karanta wata sura ya zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan hadisin wanda Ibn Abbas ya rawaito Buhari ya rawaito shi in ka yi da suratul Fatiha liman bai sake wata kabbara ba kana karanta wata sura kabbara ta farko kenan sai liman hallo bayan ya ce Allahu akbar ya karanta suratul Fatiha zai sake cewa Allahu akbar nan kuma sai a ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati kabbara ta biyu kenan sai a yi salati wani irin salati salatul ibrahimiyya salatin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya inda za mu yi salati allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إذا تأجي تما صلاة الإبراهيمية bayan kayi kabbara harko ka karanta suratul fatiha kabbara ta biyu kayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kabbara ta uku kuma in aka yi ta ta duhulil mayyit sai kama ma matacce addu'a a nan he amma matacce addu'a nan ya kamata mutum ya shanye addu'a da ta zo a cikin sunna an kuma bai iyawa to mutum sai ya yi ta yi ko da Allah ka gafarta mai Allah ka rahamshe shi Allah ka sa can ya hina amma ya kamata mutum ya yi kokari ya harace addu'o'i wanda suka zo a cikin sunna kamar yadda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار رواية ودتزودك مسلم دك حديث أو بن مالك رضي الله عنه ko kuma irin su Allahumma gfir lahu warhamhu Allahumma sabbituhu da dama wanda suka zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan in mutum babba ne kenan in namiji ne Allahumma gfir lahu in mace ce Allahumma gfir laha in bi ne kuma Allahumma gfir huma lahuma warhamhuma in kuma da yawa ne Allahumma gfir lahum maza kenan in kuma da yawa ne mata na'am da hunna na'am kenan an gane tasrifin in kuma yaro ne karai to anan ba a cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu in yaro ne karami ake cewa Allahumma ja'alhu Allahumma ja'alhu lana faratan wa sarafan wa zukhran Allahumma ja'alhu lana faratan wa sarafan wa zuhra hadisi wanda Imam Baihaqi ya rawaito daga cikin hadisi na Abi Huraira dan saboda jariri bai ya da wani laifi kulla mauludin yuladu alal fitra dukkan jaririn da aka aihuwa an aihe shi ne alal fitra kenan wanda ana kai su aljanna a ajiye su ana kai su aljanna a ajiye su har ranar tashin alkiyama ruwaya ta zo duk wadda ɗiyanta suka rasu guda uku ta yi haƙuri ta mai da al'amarinta zuwa ga uku yara to wannan ɗiyan za su mata dalilin shiga aljanna eh wata daga cikin mata sai ta ce masa habiya ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko da biyu ne sai manzo Allah ya ce mata ko da biyu ne eh kenan irin wannan adda Allahumma ja'alhu faradan lana ya Allah ka sa san rigaye mu a can mu ma muna zuwa insha Allah kenan shine wannan addu'a da ake yi eh kabbara bayan an yi kabbara ta farko an karanta suratul fatiha kabbara ta biyu amma annabi sallallahu alaihi wasallam salatul ibrahimiyya kabbara ta uku amma mamaci addu'a to sai a yi kabbara ta hudu ruwaya ta jamhur da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam taskut kalilan sai kaɗan yi shiru kaɗan bayan kabbara na hudun kaɗan yi shiru kaɗan sun matu sallim sannan sai kai sallam wannan shine kenan yanda ake ma mamaci sallah so da yawa za ka ga mutane sun je wajen jana'iza sun tsatsaya ba su san ba lada na yin sallah ta jana'iza malam yake cewa a baiti na 126 inna salata alal jana'izi indana fardul kifayati la alal a'yani lalle yin sallar gawa a wajen mu ahlus sunna wal jama'a mabiya sunnan manzo fardul kifayati an ce fardul kifaya iza qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqi idan wa'insu suka yi sun dauke ma wasu la 'alal ayani ba fardul aini bane ba to anan mutane he su ringa tsayuwa ana yin sallah ga mutane can suna ta samun lada kai kuma kawai baka samun lada a tarda an takuna rafika qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi kana so ka zama ɗan rakiyar mutane kai a duniya su suna da guzuri kai kuma hallo bakka da guzurin sai dai ka tsaya kana kallon su kawai ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla ala ala janazati duk wanda yayi sallah ta gawa walam yattabi'ha bai bi ta ba yayi sallah kade falahu qiratun za a ba su qirati guda fa in tabi'aha kuma idan yayi sallar kuma hallo ya bita falahu qiratani za a ba mutum qirati guda biyu sai sahabbai suka tambaya wa mal qiratani menene ake ce ma qiratani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce asgaruhu ma mislu uhud karamin wannan qiratin kaman kwatamcin dutsen uhud wanda bai san dutsen Uhud ba ne shi ne yake cewa kamar dutsen karkara ko dutsen garin Mada. A'a, dutsen Uhud 7 km. 7 km, kilo bakwai. Kilo bakwai, wai ƙaramin ladan da za a baka misalin Uhud shi ne kamar wajen kilo bakwai. Dutse ne wanda rafke ke babba kilo bakwai. Duk wanda ya san Makka da Madina ya san duwatsu, a duniya babu wanda ya fi su duwatsu. to wannan shine manzo Allah sai ya kiyasi ke cewa ladan da za a baka karamin kira din kaman dutsen Uhud kenan lada ne ba karami ba ya kamata a ringa daurewa ana yin wannan sallah ta gawa kenan fardul kifaya duk da fardul kifaya ce in wa'insu suka yi sun doke ma wa'insu kaman wanke gawa ita ma karan kanta fardul kifaya ne binne gawa ita ma kanta fardul kifaya sai mala yake cewa a baiti na 127 innal ahillata lil anami mawaqitun wa biha yaqumu hisabu kulli zamani innal ahillata lil anami mawaqitun wa biha yaqumu hisabu kulli zamani anan malam rahimahullahu ta'ala yana nuni ne zuwa ga aya ta cikin alkur'ani mai girma ta cikin suratul baqara yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka akan al ahilla menene ahilla qul hiya mawaqitul linnas kace musu lokaci ne ga mutane wal hajj kuma lokacin haji ne ina abin da ake ce ma alhil innal ahilla lalle ahilla lalle lokaci na mutane mawaqitul wa'insu lokaci ne وبها يقوم كلام مواقيت يعرف بها المسلمون musulmai suke sanin farkon watan su da ƙarshe farkon wata da ƙarshe kuma suke sanin tarihin kansu yaushe aka aihe su yanzu shekarar su nawa kuma suke sanin tasjilul waqa'i wal hawadis abubuwan da suka afku sun afku a ranar kaza a ranar kaza wa biha yaqumu hisabu kullu zamani kuma da su ne ake lissafi na kowane zamani shi wannan abun aya ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai yayi dare da yayi dare sai yayi yini wanda in ba dan wannan daren ba da ba a san yinin ba kuma in ba dan yinin wannan ba da ba a san daren ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala he kuma hallo daren da wuni in ba don wa'annan allailu wan nahar hallo ba a san ba yawan wuni guda kuma in ba don yawan ba ba a san usbu ba sati in ba don usbu ba ba a san ba wata in ba don watan ba ko ba a san ba shekara wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala kuma duka ta taso daga halittar wata da rana wata da rana shi daren ba iya sanin shi sai ta hanyar wata da rana shine Allah subhanahu wata'ala yake faɗa tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا idan kaga aya ce wannan dan ka san girman Allah subhanahu wa ta'ala na kullu mawdu'i atamidu ala naqidihi kullu mawdu'i atamidu ala naqidihi shi wannan watan da wannan ranar su suke haduwa su bada al-lailu wan nahar al-lailu wan nahar su hadu su bada wuni guda wuni guda ya bada sati sati ya bada wata wata ya bada shekara kuma da shi ne ake sanin shekaru kenan suna da amfani wanda la tu'addu wa la tuhsa sai malam yake cewa a baiti na 128 la tuftiranna wa la tasum hatta yara shahsal hilal min al wara isnani la tuftiranna wala tara wala tasum kada ka yi buɗe baki kuma kada ka yi azumi har sai wani ya ga wata daga cikin mutane mutane guda biyu sai ya ci gaba da cewa abinci na 29 129 mutasabbitani wanda suke da tabbaci alallazi yarayanihi akan wannan sun ga wannan watan Qur'ani kuma masu ‘yanci ne fi na kalaihima a kan labarin wannan da suka bada sikatani mutane ne masu sika. A nan al'amur fihi tafsir, lamarin yana buƙatar tafsir. Shi a sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bin nisiba littida'i sau a zance na fara azumi, a sahibu abin da ya yi inganci أنه صل... أنه يكتفي برؤية شاهد واحد يكتفي برؤية شاهد واحد يا isa daga in mutum ɗaya ga wata duka kowa ya ɗauki azumi shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wahidin ya zamanto yana da sika ba makareci bane kuma adilin ne mai adalci dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi da azumi dan ganin wata na wani sahabi guda ɗaya kenan in mutum ɗaya ya ga wata ya ce ya ga wata to ya kamata kowa ya tashi ga azumi amman fitar amma kuma hallo shi aji azumin falabudda fihi min shahidai ne to a nan ne ake sharaɗi na shahidai ne masu shaida guda biyu adalai ne masu adalci yashhadani bi annahuma ra'aya hilal shahar su sai da da sun ga wannan watan wannan na ajiye azumi kenan wannan shine maksudi na wannan baiti na 129 sai malam ya ci gaba duka a cikin bayani na ɗaukan azumi a baiti na 130 la taqsudanna li yawmi shakkin amidin fatasumahu wa taqulu min ramadani kada kalihi ranar shakka da gangan fatasumahu ka azumce shi wa taqulu min ramadan kace yana daga cikin azumi menene ranar shakka ranar wata lokacin sha'aban yana da 30 ba wanda ya ga wata kai ka ce bari ka doka ce saboda tsaro bari in doka ka aje wani ya ganshi in dai ba a ce ba an ganshi to dokan ka haramun ne ka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda Ammar bin Yasir ya rawaito yake cewa man sama yawmu shak faqad asa abul qasim duk wanda ya azumi ranar shakka to hakika ya saba ma baban alqasim sallallahu alaihi wa sallam hadisi wanda Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito shi Imam Tirmidhi yake cewa hasanun sahihun kenan shine in ba aka ce ba a ga wata ba to kakka doki azumi daga ka doka ka saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kakka ce ko na ji labari wani ya a'a in an ce an gani ka ɗoka in an ce ba a gani ba to kakka ɗoka in ka ɗoka wannan ka saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malai yake cewa a baiti na 131 da baiti na 132 da na 133 zancen guda ne la ta taqid dinar rawafid innahum أهل المهال وهزبة الشيطان جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان anan malam ya fara bayanin akan wata mazhaba marasa kyawu gurbatatta ita ce mazhaba ta rawafid gurɓatatta ce ba ta da kyawu yanki ne daga cikin yanki na 'yan shi'a saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tarakna alal baida ya bar mu akan sunna kwara lailuha ka nahariha la yazigu anha illa halik fa kullu bid'atin duk wata bid'a wanda aka kirkira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan bid'a an maida ma mai ita man amila amalan laysa alaihi amaluna fa huwa raddun an maida mai shi anan ya kamata mutum ya san irin wa'annan gurbatattun firaqin adwala dole sai an ringa yin bayani a saman kansu da sharrinsu don mutum ya kiyaye ke shiga don saboda ma'arifatu sharri matuluba shi sanin sharri abu ne wanda ake so a musulunci ya kamata mutum ya san shi litastanibahu dan ka nesance shi kama qala huzaifa sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama huzaifa Allah ya kara mai yarda yake cewa kana nasu yasaluna rasul sallallahu alaihi wasallama anil khair mutane suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama akan alheri sai shi huzaifa yake cewa wa kuntu ni kuma na kasance as'aluhu an shar ina tambaye shi akan sharri ya ce mahafatan an yi diriku ne don ina tsoron kan wannan shirin ya risko ni kenan in san shi don dan kan shige shi shine wani nazumi yake cewa "Arif- ariftu sharra la lisharri lakin li tauqihi wa man lam ya'rifa sharra minan nas yaqau fihi ariftu sharra na san sharri la lisharri ba dan in yi sharrin ba litauqihi dan dan in kare kaina daga wannan sharrin wa man lam ya'rif sharra duk wanda bai san sharrin ba minan nas daga cikin mutane ya kaufihi to zai afko a cikin wannan sharrin irin wannan firak firak daga cikin rawafid firak ne na yan shiya ko su ne wannan suka kafurta wa'insu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafirta wa'insu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai har suka kafirta wa'insu daga cikin matan shi wa iyazu billah kama Aisha radiyallahu anha sannan kuma hallo su ne wa'annan suke ganin cewa wannan alqur'anin da yake hannunmu ne yanzu akwai rage a cikin shi ya kamata a ƙara shi kaman suke cewa akwai wata suratul wilaya suke ƙara da sauransu kamar irin siriya suka ce ya kamata yanzu lokacin kulkul ya huce a hudda kulkul in nan a bar cewa kul a uzu rabin nas ko a ringa cewa a uzu rabin nas a bar cewa kul huwallahu a ringa cewa allahu ahad to wa'annan su ne ya kamata mutum ya sani daga cikin akida ne na rawafid daga cikin akidodi na shi'a wa'annan mutanen kenan su ne anan malam yake mana kira mu nisanci wayannan firak na shi'a don saboda hizbar shaitan ne su kuma ala inna hizbar shaitan humul khasirun dan dan rundunar shaitan su ne runduna tababbu don haka ya kamata mu nisance su shi ne anan malam yake cewa innar rawafida la ta'taqid dinar rawafida innahum kadda ka kudurta ga addinin na rafidawa innahum ahlul mihal wa hizbatu shaytani mutane ne yan san rai da mutane na shaytan ja'alu shuhura ala alqiyas hisabahum suka sanya su wata auyen su kawai kiyasi ne na kilgi wala rubbama kamula lana shaharani su bu su san ba farkon watan bu san ba karshen watan wata rana har sun huce da mu wata biyu su kullum azumin su ya sha bamban da azumi na mutane kullum azuminsu sai in mutane sun ɗoka sannan su suke ɗoka kuma sai in mutane sun aje sannan mutane he sun aje menene alaƙar wannan magana da wannan wajen malam ya kawo ya ja hankalin mutane ne ka kiyaye ka ringa ɗaukan mutane azumi da jama'a jama'a rahama don saboda in baka yi hankali ba ka shiga cikin wa'annan mutanen na yan rawafin na yan shi'a kenan shine anan malam yake jan hankalin mutane kenan su ne la yaftirun busa aji azumi illa ba'dal muslimin sai bayan musulmai sun aji wala yahummuhum ar-ru'ya kuma hallo shi ganin watan daman bai sha musu kai ba fa in gubi alaikum fa akmilu iddat sha'ban su ba ruwan su da wannan kenan wannan la ya'lamuna al-hisaba ba ruwan su da wannan sana ta al-hijriya dan me yasa su busa aiki da hijriya yau muna 21 ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daga maka zuwa madina su bisa aiki da wannan lissafin don saboda wanda ya fara wannan lissafin umar bin hattab radiyallahu anhu halifa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su kuma suna daga yana daga cikin wanda suka tsana a duniya bayan halifa na farko halifa na biyu umar bin hattab don shi yasa busu aiki da sana alhijiriya don shi yasa shine anan malam yake mana bayani a kansu kenan anna kamalu shahar wani kusanihi rajul ila ru'ya kenan he ci gaba akan bayanin su yake cewa innar rawafida sharru man waqi alhasa a baiti na 130 da hudu innar rawafida sharru man waqi alhasa min kulli insanin natiqin aujani lalle wa'annan rawafid din nan fa su ne mafi sharrin mai tafiya a saman doron ƙasa daga mutum ne ko kuma daga aljani abubuwa da suke yi abubuwa ne marasa kyawu kai ma ya fara zano abubuwan da suke yi ya ce madahun nabiyya wa hawwanu a sahabihi wa ramauhum bizulmi wal udwani madahun nabi sun yaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hallo wa hawwanu ashabi kuma suna bata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su bata sahabban shi wa ramawhum bizulmi wa qudwat kuma su dinga jihon sahabbai da cewa wai sahabbai azzalimai ne wa iyazu billah kuma su ringa sahabbai kuma hallo a a yan adawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa iyazu billah habbu qarabatuhu suka so mu ɗan kusan manzan Allah makusantan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iyallan gidansa wa sabbu sahabahu kuma halluhe su zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga wa'annan abubuwan guda biyu jizilani inda Allahi muntaqidani kenan abubuwa ne masu warware juna in har kana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so sahabban shi kenan in kai ba manzon Allah ka zage sahabban shi kamar ka zage shi ne sallallahu alaihi wasallam dan saboda tare suke annabi ya hana yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina wanda ayoyi da dama sun zo sun yaba sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har Allah in yana ma annabi sallallahu alaihi wasallama take sai ya sayo sahabban shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu wanda suke tara shi su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashidda'u 'alal kuffari masu tsanantawa ne akan kafirai ruhama ubainahum masu jin tausayin juna su tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asar sujud Allah yake yabansu kai har Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin wannan su rike cewa ya yarda da su kai kuma ka ce wai baka yarda da su ba kuma ka ce musulunci kake laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fatahan qariba Allah subhanahu wa ta'ala ce ya yarda da su radiyallahu anhum waradu an Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi sai ce ula'ika hizbullah wa'annan su ne rundunar Allah ala inna hizballahi humul muflihun rundunar Allah su ne masu babban rabo masu rabauta duka ayoyi suna taiba wannan sahabban amma kuma hallo mutanen wayannan aqida ne da kadan kadan suke jewa ta cikin mutane mu nan adama garam alhamdulillah ba ta fara shigowa ba Allah ya kare musulunci shi a da magaram da dukkan gariruwan musulmai in kashe wayansu gariruwan a nan cikin Nijar babu kyau babu kyau kuma da kaɗan kaɗan ne suke sa wannan aƙidar tasu kenan ya kamata mutane su sani wayannan mutanen su ne masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah shi kuma yake yabansu daga cikin wanda suke zaga babu kama abubakar siddiq radiyallahu anhu babban sahabi babban komanda babban portufarol na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda za a je hijira daga makka zuwa madina annabi bai zaɓi kowa ya raka shi ba he abubakar siddiq radiyallahu anhu ya zo a cikin sira za su laɓe a cikin kogo na atsau abubakar ya ce wallahi ya rasulallah ba za ka shiga cikin wannan kogon ba sai ni na fara shiga in abin da zai cinye ni ne ya cinye ni kafin ya cinye ka haza huwa imanin abubakar siddiq radiyallahu anhu abubakar siddiq ya shiga ciki ya share waje duka akwai kogo kogo a da dama a wajen abubakar siddiq ya rihe ko ina da ko ina asira ake cewa akwai wani kogo wanda bai samu wani abin da zai rihe ba abubakar siddiq sai ya rihe da hannun shi a wata ruwa aka ce da kafa shi ya danne kogon don ka aje akwai wani abu ya shigo ya yi lahani ga su ashe kuma hallo akwai maciji a ciki maciji lokacin hutawar shi ya tsara ma abubakar siddiq radiyallahu anhu abubakar siddiq duk da wanda ya ki daga gaban babban komanda kenan babban jagora ruwaya take cewa sai da hawayen abubakar siddiq ya zubin ba annabi sallallahu alaihi wasallama a nan ne aka samu jama'in volunteer a samu reflex kenan dole mutum yana barci a watsa mai ruwa ya ga abubakar yana kuka yake cewa mayu kiya me yake sanya ku mayu bikika me yake ke sanya ka kuka bai haɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kawai tashi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai adda a kawai ya komo abubakar siddiq kamar wani abu bai taɓa cizon shawazan ba wannan shine komanda abubakar siddiq halifa na farko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mutawai su mutane suke zagi wanda za a je yaƙi ya huddo dukiyar shi duka ya kawo umar da ya kawo rabin dukiyar shi umar yake tsammani babu wani wanda zai kawo kamar irin wannan dashi abubakar siddiq ya kawo duka dukiyar shi aka ce mi kamar ma iyalanka ya ce allahu wa rasulu na bar musu allah kuma na bar musu manzan allah sallallahu alaihi wasallam malaman tafsiri suka ce wannan aya ita ce shine ake yabo a cikin surati allai allazi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda shine Allah subhanahu wa ta'ala yake yabo an wanda ya ba dukiya shi ya sadaukar da shi ita dan ayi aikin Allah subhanahu wa ta'ala wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama bai da lafiya kawai yake hutawa masallacin ya ba da umarni abubakar ya ja sallah me yake nuna akan wani abubakar siddiq ya zo bayan shi har da abubakar siddiq ya zo bayan shi wannan shine wa'insu wanda suke da'awar musulunci suke zagi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin wanda shi wannan shine shugaban hulafawar rashidi bayan wannan Umar bin Khattab kenan duka wayannan mutanen suna da sharri sharri babba ya kamata mutum ya san sharrin su kuma hallo mutum ya nesanci abubuwan da suke ciki kenan shine yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah Allah subhanahu wataala yake yaban Abubakar Siddiq yake cewa sani isnaini izhuma fil ghayb إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم kenan wannan shine Abubakar Siddiq ya kamata mutum kenan dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so su kuma ya yarda da su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su kuma ya jinjina musu saboda in ba don su ba da ba mu samu wannan addinin ba in ba don su ba ta hanyar su ne muka samu wannan addini na annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan daga nan zan mu tsaya kafin mu tsaya zan mu yi bayani akan abin da yake afkuwa a cikin duniya yau in zaka bude internet ko wasailul ilam ko dukkan talabijin da radiyo za ka ji ana ta zancen alloba da ta mamaye duniya virus corona annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da addu'a in alloba ta yi mutane su bar wasa da ita su ringa yawaita cewa allahumma inni a'uzu bika minal barasi wal juzami wal jununi wa min sayyi'il askar اللهم إني أعوذ بك من البرص يا الله كاكا إنا نيمان تسالي دا غريكا كاكاري ني daga cutar kuturta wal jununi da cuta ta hauka wal juzami da cuta wanda fata take babballewa ya ce wa min sayyi'il askar da dukkan cuta marasa kyau wannan addu'a ana so mutum ya yawaita ta bayan wannan ake so mutum ya yawaita istighfari in alloba ta taso don saboda istighfari yana ya- yaye alloba istighfari lokacin Umar bin Khattab ta zo ya umarci mutane su yawaita istighfari kuma Allah ya ɗauke ta kamar wargiya وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون mutum yayi ta istighfari yayi ta istighfari sannan kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da cuta ta yi yawa ko kuma bakin ciki yayi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin bazan labarta muku ba da wata addu'a wanda in mutum bakin ciki da wani abu na damuwa na duniya ya mai yawa ya ringa maimaita wannan addu'a sahabbai suka ce bala ya rasulallah sai annabi ya ce addu'a zannun ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da babban addu'a na cont- contamination kana neman tsari ka ka wani ya goga ma wata cuta to in ka fito daga gida ka yi addu'a fitowa daga gida bismillahi tawakkaltu ala allahi ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي صلى الله عليه وسلم ya ce duk wanda ya wannan adda in ya fito daga gida za a ce an kare ka ta isar maka an kare ka ta isar maka wannan ita ce addu'a ta fitowa daga gida bayan wannan ake so mutum kuma hallo ya yawaita azkar sabah wal masa daga cikin azkar sabah wal masa akwai wata addu'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in kai ta kana cikin kariya Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da zai cutar da kai haka yi ne ita ce ka ce bismillahi lazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim ka hodi kafa uku da zahe kafa uku da marici ko kuma mutum ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa ita ma kafa uku a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa babban abu kuma babban ismun lahil a'azam wanda shine sunan Allah subhanahu wa ta'ala mafi daukaka ita ce ayatul kursiyu mutum ya yawaita karanta ayatul kursiyu bayan kowace sallah ya ringa karanta sau ɗaya daya duk wanda yake karanta ayatul kursiyu bayan kowace sallah babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa kuma hallo yana daga cikin kariya Allah subhanahu wataala in ka karanta daga asuba kana cikin kariya Allah subhanahu wataala ha azhar in ka karanta daga azhar kana cikin kariya Allah subhanahu wataala har la'asar in ka karanta daga al'asar kana daga cikin kariya Allah subhanahu wataala har magariba daga magariba har isha daga isha har asuba yana ake so mutum ya bar wasa da azga kenan shine wannan a takaice Allah ya mar jagoranci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين